Jama'a Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kunanan lahiya. Halima Jimarauce daga Daily Trust tare da sauran abokan aiki ta cikin wani sabon shirin Najeriya a yau. Yau muna tahe ne da wani labari mai kama da almara. na yadda wasu matan arme a arewacin Najeriya ke jibgar mazansu na arme kuma iyayen 'ya'yansu. Za ku ji waƙa a bakin mai ita daga ɗaya daga cikin irin waɗannan magidanta, wanda har yaji yake yi saboda tsabar dukan da yake sha a hannun matar shi. Mun ji ra'ayoyin wasu mutane akan matan da ke lakkaɗa ma mazansu duka, haka kuma mun yi hira da wani lauya mu ji ko akwai abin da doka ke yi ma matar da ke dukan mijinta. da yake kuma yau Juma'a editan jaridar Aminiya Salihu Makera yana tahe da kunshin labaran da ke cikin jaridar mai hita yau. Za ku ji shirin namu na yau bambara kwai, saboda a arewa ba a saba samun mazan da matansu na arme ke lakkaɗa ma duka ba, yawanci dai maza ake cewa suna dukan matansu ba akasi ba. Abin mamaki ne da ba a saba ji ba, musamman ma a arewa kamar yadda za ku ji daga bakin wasu mazan da zaharaddin Yakubu Sha'aibu ya nemi jin ra'ayoyinsu.
Sunana Bala Musa, gaskiya ban taba gani ba, mu dai a tarbiyya da al'ada irin tamu ta nan inda muke yanzu, ba mu san mata suna dukan mazansu ba, dan yasa aka tun tasowa na har zuwa yanzu, ni dai ban taba gani ba.
Ko labari baka taba ji ba?
Ban taba jin labari ba gaskiya a ce dai mace ta ce ke dukan mijinta. kaya ni ban taba ji ba.
Sunana Nazifi Bala Dukawa. To ni na taba gani wanda har shi mutumin ya kaura ma ya koma kwana a wani guri na daban a jikin motar sai yake ajiye kayan da zai sa sai dai ya kira 'ya'yansa ya bada kuɗin cefane su kai mata. Kuma na taba gani wanda ya kai kansa ma gaban hukumar Hizba da nufin a raba shi da ita. Kuma na taba ganin wanda mata ce ta kore shi ya bar wannan gida bai da wurin shiga gida ko unguwar ma ta yi masa sharaɗin kar ya zo Kuma ya daina zuwa?
a to ya zai yi ya zai yi To dukan su wayannan ukun da ka lissafo dukan su matan suke yi koya.
ai lili suke masu wasu sun fi karfin su wasu sai masu dukan tsiya wasu kuma rayuwa ce abubuwa da dama yake zuwa ake yi da su daban-daban dai ni na sha gani gaskiya sunana Muhammad Bashir. Gaskiya ban taba gani ba, sai dai kawai irin labarai da zaka dinga ji musamman kafafen yaɗa labarai wasu lokutan musamman kan abin da ya shafi kuɗin cefa ne. Amma irin wannan labaran yawanci sun fi ta'allaka akan a ce an samu mijin yawanci shi ke dukan matar ba matar ba. Sai dai ban taba iske wanda ra'ayi la'aini zan ce na gani cewar ga matar da take lakaɗa mijinta na jaki ba.
Zaharaddin Yakubu Sha'aibu kenan wakilinmu daga Kano. Shi kuwa wakilinmu a Zaria Aliyu Baban Ƙarhi ya samo wani magidancin da ya jima yana shan jibga a hannun matar shi. Ga waƙa a bakin mai ita.
Mamuda mai albasa.
Mamu da mai albasa raɗe-raɗe ne ji aka turo ni wajen ka cewa matanka ta taɓa dukan ko kuma tana dukan ko kuna dambe me gaskiya abu Gaskiya wannan magana hakan ta so faruwa ko in ce ta sha faruwa. Sakamakon kasan halin halayya irin ta mata. Sai sai dai a ce sai dai mu yi ta musu addu'a irin renuwa da harkan zamantakewa idan ta taso kana bakin ƙoƙarinka tana renawa. to wani lokaci dai har irin hakan ta kai ni ma na ji zafi na mai da na mai da kalami wurin musayar bayani na mayar abun ya bata haushi to ina ganin ko tana da zafin hannu ne to sai naga gwara in tashi in daga mata kafa in bata guri karke dai abun da daidai kenan to makotanka da suka haɗa da kai sun ce kukan yi damba kuma ko lokacin ma suke kwatan ka sai ta rufe kofa me gaskiya abu to wannan su dai sukan zo dai su shiga tsakani amma dai ana dai fama da irin wannan matsaloli sau da dama akan kai lalle har sai ta ji motsin mutanen kafin nan ta zo ta rage wannan fitinan nata dan lalle dai an shayi hakan ya sha faruwa to ba- ba ka biya mata bukatunta ne irin bukatu yau da kullum sabon su koko ne ya aka yi ne ya ta aka yi reni ya shigo a take maka haka ka aini gaskiya abin da na zarga kawai wannan halayya ne abin da na fahimta mala ali halayya ne idan mace ta kasance ko mara haƙuri bakin gwargwaro dai abinda Allah ya ɗora mun a kaina game da ita ina bakin ƙoƙarina daidai gwargwadon iyawana wanda har waɗansu maƙotan su suna ganin gaskiya su da kansu ma kama dai ji a bakinsu irin yadda makotin kuma nan yushebu ya ce wai kama taɓa yin yaji kamar gidan ai lalle hakan ta faru aiwa ta kammala ali in zan ɗaukan ma dogon lokaci ko dogon bayani game da wannan matsala gaskiya abubuwa ne wanda sun sha faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba kai ba ma wai wannan yaji na in ɗan ɓuya a cikin unguwa ba har yakan kai dalilin ma in ƙirƙiri wani tafiya domin in ɗan samu sakewa da samun sauƙin rayuwa a can To, yanzu dai ya ko kare a karke zaman ku da kai da ita ai gaskiya haƙura da juna aka yi to yanzu da kai wata kana jin daɗi babu a gaskiya alhamdulillah To, ita ta gidan yanzu wanda kuke tare ta samu labarin na farkon tana dukan ka koko akai ta samu amma kuma ita kamar yadda na ce maka sai na fahimci cewa halayya ce ita ma a wancan karan ma dama ni na zargi dan ni dai na ɗauka ma mata da haka suke to amma bayan da Allah ya kaddare na hada da na yi wannan kuma to gaskiya sai na fahimci gaskiya ba dukkaninsu halinsu ɗai ba to kai baka ramawa to malam ali ai maganan rama bar taso ba ni da nake so a zauna lafiya to an samu karuwa ko ko ba samu akwai karuwa da nawa akwai karuwa yara guda biyu ne to yanzu yaran suna ina suna nan a tare da mu su yaran suna ganin abin da take maka koko eh da yake dai suna ƙananu kuma sau da dama dai ba dai a- ni dai in ba ta riske ni ba ba na bari abun ya faru suna nan duk da yake ƙananu ne yanzu kai me a karshe me fatan ka to fata na dai mata dai allah ya ba su iko su gyara halayyarsu game da irin rashin da'a da rashin biyayya da har abin da zai kai a ce mace ta da ki namiji ita da kanta ina mata addu'a kuma allah ya shirye ta allah ya sa ta gane laifinta don na ji wasu suna faɗan cewa ta koma tana regretin na irin abin da ya faru ni dai bata zo ta gaya min ba amma dai hakan dai bayani yana zuwa to duka ina musu fatan alkhairi ubangiji to allah ya kai shirye su.
ka yi aure ita ta yi auren Ah, ba ta yi aure ba wato tun da aka ji tana dukan miji
to ban sani ba amma dai ka ga ba yanzu ma ko ka tambaye ni ba zan faɗi sunanta ba eh dan kai dan ina fatan Allah ya sa ta yi aure tun da an samu karuwa da ita ko yaya wallahi tunda ga uwar ƴaƴana ne ko ina ta je to ta ba a dawo nuna ka in ka wuce mutane su dinga zaka Allah alƙarfi Allah ya rufa asiri Aliyu Baban Ƙarhi kenan wakilinmu a Zaria. Abokin aikina Jamilu Adamu ya tattauna da lauya akan wannan batu don mu ji ko akwai wata kariyar da doka ke bama mazan da ke shan duka a hannun matansu.
sunana Dr. Hassan Bala. Shari'a ce mai sarƙa-sarƙa don abu ne wanda ba a saba da shi ba gaskiya. Kusan a dama za ka ji bakon abu ne, sai dai ka ji a kudancin Najeriya ana yi. To, Amma a yanzu akan samu irin wannan shari'u. Kamar ni zan iya cewa na yi guda biyu mai kama da irin wannan. Ba yawanci babban matsalar da ake samu shine idan har fara an kai ta shari'a kotu ne. To gaskiya shi mijin ba zai iya yin nasara ba saboda me igiyar aure na hannun shi idan har yana da wani abu wanda yake ganin na complain babban abin da zai yi shine complaint din na hannun shi kuma shine mai yanke hukunci shine wuka shine nama abinda kotu za ta ce kawai shine idan yana ganin akwai matsala to ya sallame ta ma'ana ya sike ta ta matar duk da dukan ta yi mishi yawanci idan ka duba dokokinmu ba a cika yin kes ko in ce shari'a tsakanin mace da namiji ma'ana tsakanin mata da miji wanda ya wanda ya shafi laifi na tuhuma ba yana ɗaya daga cikin kes da ba a cika sauraron su ba kamar misali miji a ce ya yi rabin matar shi aka kire crime ne amma ba dokar ba ta yarda da haka ba ko mace a ce ta daki mijinta shi ma wani abu ne da yake unusual wannan abu ne wanda yake kawo mana kalubale gaskiya ni na yi shawo irin wannan kala biyu ɗaya daga cikin akalin abin da ya ce idan har ta fi ƙarfin shi ta ɓangaren ƙarfi na na jiki ba shi kuma fi ƙarfin ta ta ɓangaren igiyar aure sai sake ta kawai sauƙi mata ana iya cewa a yanzu a wannan lokacin ana samun irin wannan jefi-jefi ko ko za a iya cewa kawai a yanzu ya zama kamar ruwan dare ne gaskiya kusan ya zama kamar ruwan dare don ko sati ba abu wani ya kira ni da irin wannan shigin shari'a amma gaskiya ni ban ba ce mishi baje kotu ba shawara kawai na ba shi ce mai mafi alkhairi mafi sau ya sauwake mata tunda komai na hannun shi tunda ba zai yi abu ne wanda za a yi ta mai dariya ma a ce ya kawo karan mata shi ta da ke shi unusual abu ne wanda yake ba sababbi ba kuma gashi yana faruwa amma doka ba ta san da shi ba Jamilu Adamu kenan a tattaunawar shi da lauya. Shirin Najeriya a yau kuke sauraro daga Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shahin Aminiya da dailytrust.com ko ta kahohin sada zumunta a facebook.com slash aminiyatrust ko a twitter.com slash aminiyatrust. Ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple podcast ko Google podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wa yau kuma ana jin Shirin Najeriya a yau ta gidajen rediyon da suka hada da Freedom Radio a kan mita 99.5 a zangon FM a kanan Dabo da Nas FM a kan mita 89.9 a Yola jihar Adamawa. Da Unity FM a Jos jihar Plateau a kan mita 93.3 da Badegi Radio a Mina jihar Neja a kan mita 90.1 da kuma Progress Radio a jihar Gombe a kan mita 97.3. Tun da yau Juma'a bari mu rihe shirin da kunshin labaran da ke cikin jaridar Aminiya mai hita yau ga Jamilu Adamu da editan jaridar ta Aminiya Salihu Makera.
To babban labarinmu na wannan mako ya duba yadda aikin titin jirgin ƙasa na Kano zuwa Maradi ya ga bayan Buhari ne. Ma'ana ya kasa kammalawa a lokacin mulkinsa. Mun gano wasu wuraren in ban da kyalle da aka sa na alamar cewa ana aikin ba abin da aka yi. sannan kuma mun tuntuɓi ma'aikatar sufuri ta faɗi dalilin da ya sa aikin ya yi tsaiko sannan mun duba masu kwacen waya da suka addabi jihar kaduna sun guntale ma mutum ɗaya hannu sun kuma watsa ma wani ruwan batir baya ga waɗanda ake zargin suna illata ko su kashe.
bayan sun riga sun karɓi waya kenan eh ko yunkurin karɓan misali sun guntala hannun magidanci a rigasa sun kuma watsa wani ruwan batir a badarawa 'yan sanda kuma sun ce sun kama mutum 350 har ciki har da masu kwacen wayan a wannan mako din.
Jidi yana cikin rahoton.
Eh, sai kuma shugabancin majalisar turka-turka da ta biyo bayan ayyana 'yan takarar APC. Yari da Kalu sun yi mata tutsu, wasai da Betara sun botsare mata, sannan 'yan adawa suna yunkurin mata tsakiyar dabaruwa. Sai kuma yadda 'yan kungiyar asiri suka kashe 'yan arewa uku suka jikkata takwas a Shagamu. shijirar da 'yan bindiga suke daga zamfara zuwa katsina shari'ar neman tube sarkin zazzau sai kuma shari'ar su a tiku da obi da suke kalubanta nasarar tinubu a dandalin nishadi kuma mun hira da ikilima gombe wata mawakiyar siyasa waɗannan suna daga cikin labaranmu na nan cikin gida najeriya a bangaren kasashen waje kuma mun duba mun yi rahoton musamman ne kan kashe-kashen bindiga da ake samu a amurka wanda ta kama kusan yanzu duk mako sai an wani ya je ya samu mutane ya buɗe musu wuta ya kashe sannan mun duba samun tsohon shugaban amurka da laifin lalata wato donald trump wanda hakan ya jefa 'yan majalisar dokokin amurka 'yan jam'iyyar republican a cikin matsala suna ga ila hakan ya kawo ƙarshen siyasarsa to sai shafin al'ajabi to shafin al'ajabi kuma akwai wani mai shekara casa'in da ɗaya wato shekara ɗari ba tara da yake ritaya daga aikin koyarwa duk da ya shafe shekara sittin da uku yana koyar da lissafi sai kuma yaron da ya kashe abokinsa yayin gwajin maganin bindiga da kuma matashin da ya soke mahaifiyarsa da wuka a Kano.
sai shafin wasanni?
To a wasanni kuma an samu wata bakanuwa ce da take koyar da wasan kwallon kafa tana da kungiyar da take taka rawa a wasannin kwallon kafa a birnin Kano.
Yar Kano.
Eh, ko da mai ka zo an fi ka. Sannan akwai wani mai koyar da wasannin motsa jiki da ake kira Aliyu Mande Maliki a Sokoto. wanda yake cewa babu wani abin da mutum zai yi wanda zai bashi lafiya irin wasan motsa jiki.
An gaishe ku, Jamilu Adamu kenan da editan jaridar Aminiya Salihu Makera. Ƙarshen shirin Najeriya a yau kenan na wannan lokaci sai mun sake haɗuwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki na Muhammad Awal Sulaiman da Jamilu Adamu. da wakilanmu Zaharaddin Yakubu Shu'aibu a Kano da Aliyu Baban Ƙarhi a Zaria, sai editan Musagir Kano Sale. Halima Jimarauce ke sallama da ku, ku huta lahiya.